والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد za mu tashi darasi na majalisi na 26 a alfasulun rabi' kenan a cikin wannan babi da muke karantawa na'am
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله الفصل الرابع في مسائل متفرقة نعم الفصل الرابع فصلي نهدو كم مسائل متفرقة مسألة لي وأن دسيكي واتو دبن دبن أولا بابي نا إجارة وهي ست وهي ست مسائل نقدا شدني
المسألة الأولى مسألة تفرقو في فصل الكراء والإجارة أتكين واتو وروري يرجيجينير haya da kuma al'ijara yarjejeniyar alkira wal ijara hayar ain ko kuma wato abin nan kodagon alkawar wato yarjejeniyar ijara daukan aiki na'am ويوجب الفسق وجود عيبه
abin da yake wajabta samun aibi yana wajabta warware ciniki aibi a cikin wato abin da aka kulla ijara a kansa idan aka same shi yana da aibi aibi wanda zai sa ba za a samu wato manfa'ar ba yadda ya kamata to wannan yana wajabta alfasa a warware domin a wannan nau'i ne na algash nau'i ne na algus sannan kuma ba zai almaksud na maksudin da ake neman yin cinikin da shi ya zamanto kan cewar bai samu ba a da aka kullar jejeniyar da ita ya gagara na'am wa أو ذهاب محل المنفعة au zahabu mahallil manfa'a ko kuma gushewar mahallin ita mo- a, ita moriyar da aka kulla yarjejeniyar a kanta a, ya zamanto domin shine rukuni ne to idan rukuni ya kau kuwa shikenan mahiya ta kau na'am كانهدام الدار كلها kan hidamil dari kulliha kamar gida da aka karba haya ya zamanto gidan ya rushe gabaki ɗayansa غصبها ko kuma a kwace gidan ko a kwace gidan ko da a- a- wani mai karfi ya zo ya kwace ko kuma hukuma ta kwace gidan A, duk da yake suna cewa a, idan hukuma ce ta kwace gidan a, zai- za a lizumta ma za a lizumta ma hukuma ta biya kudin hayar na sauran muddar da yake a- a- a- a- a- a- za a lizumta ma a, idan shi mai gidan ya riga ya biya kudin haya za a lizumta ma hukuma ita ta biya shi Mm. ta biya shi iwad akan abin da bai a- akan abin da a, bai ci moriyar tasa ba tunda ta kwace sai ta bashi badalinsa Mm. sai dai idan ta yi ne domin maslahar al'umma to a wannan lokaci abinda da ake domin maslahar al'umma to yana wajabta ma mutum a a a ana tilasta shi tilastawa wadda yake shari'a ta yadda da ita sai da duk da yake an tilasta shi din wannan ba zai kore ya zama to an yi masa ta'awidh ba akan cutar da yayi saboda ka'idar ad-darar rizal cuta ana kawar da ita saboda haka in ya cutu sai a bashi musanya kamar yadda idan aka kwace gidansa a idan hukuma ta kwace gidan mutum saboda ana so a yi hanya a wajen ko a gina masallaci a wajen za ta biya shi kudin ba za ta kwace ba ta ce ai dama nata ne ita take da haƙƙi akan komai za ta biya shi kudin ta tilasta masa dai ya sayar sai kuma ta biya shi kudin to haka zalika ijara idan aka kwace gidan to wannan ijarar idan ta ɓaci abin da yake a a- a- to wannan ijarar za a bata ta idan aka bata ijarar in akwai darar a gare shi kuma hukuma za ta iya daukan biyan sa darar duk da yake idan aka riga ijarar ta riga ta ɓaci to kaga abin da ya zamanto cewar a ya biya bai ci moriyarsa ba sai a dawo masa da kuɗinsa na'am فإن انهدم بعضها لم ينفسخ الكراء to amma idan sashen ginin ne idan sashen gidan ne ya rushe to yarjejeniyar hayar ba za ta ɓaci ba ba za a ɓata shi ba walam yujbar rabbu dari ala islahiha to kuma ba za a tilasta ma shi mai gidan kan ya gyara wannan gidan ba
wa hutta anil muktari ma yanubu al munhadim inda ibn al qasim sai a rage masa daga ciki a rage ma shi dan hayan gwargwadon abinda ya bujiro ma abinda a- a- a- wato ya rushe abinda yake idan bai rushe ga baki ɗaya ba kenan dama shine shine matsalar idan bai rushe ga baki ɗaya ba sai a ce to shikenan yanzu a, abinda a, ab- abinda yake ya riga ya rushe sai a rage ma sai a rage masa daga cikin kudin hayar da zai biya gwargwadon abinda ya rushe din a wajen ibn al-qasim kenan wato ba za a tilasta masa ya gyara ba tunda za a- za a iya samun manfa'a Mm.
dan abin da ya eh rage za a iya samun za a iya samun manfa'ar tunda mahallin samun manfa'ar yana nan saboda haka wannan wanda yake yake nan a sai ijarar ta zamanto kan cewa tana nan akan sa kira din na'am wa qala ghayruhu wa qala ghayruhu wani ibn al-qasim yace yujbaru ala islahihi za a tilasta shi akan ya gyara za a tilasta masa kan ya gyara domin ya ci gaba da amfana da moriyar amma a lizimta masa kan cewa dole sai ya yi amfani da rabin moriya an, mutum yana da a, mutum a, ya karɓi hayar gida wanda yake haddada ɗakin karɓan baƙi amma kuma ɗakin karɓan baƙin ya rushe sai a lizimta masa kan cewa a rage maka in ya so ka haƙura da ɗakin karɓan baƙi ai wannan a lizimta masa abin da yake bai lizimce shi ba ne halitta masa abin da bai lizimce shi bane don haka almiyar su ma wato almiyar shar'iyya na a ka'idodi na shari'a wanda a wannan ci- a, cibiyar ayofi ta fitar da shi ba ta yi riko da wannan a mazhabar ba ta yi riko da wannan kaulin ba bal abin da aka ce idan ya zamanto kan cewar wato al'ayin i- ita a, a, shi abin da aka bayar haya ya zamanto ya rushe ya samu wani aibi to wajibi ne akan shi almu'ajjir mamallakin wannan gidan ya gyara shi ya sanya shi a sifa za a ci gaba da cin moriyarsa kamar yadda aka yi yarjejeniyar na'am wala yanfasihu na'am akan wannan matsalar na'am a su zama shirin ta sai na ce na karanta wani yan dawo ba cewa menene mashhurul madhhab ba eh shine mashhurul madhhab din shine ya faɗi ya faɗi qaul ghairihi na duba mas'alar a cikin gaggawa ban ganta ba a cikin sharh al-kabir saboda ku ku bi ni dai bashin ta a a- akan wanne ne wanda yake shine mashhurul madhhab shin madhhabar ibn al-qasim ce ko kuwa
wala yanfasihu bi mauti ahadil mutaaqidain a ku- a- wato haya alkira baya ba baya ɓaci a warware shi da mutuwar ɗaya daga cikin almuta'aqidai wala bi udrin qari'in ala al muftari wala da wani uzuri wanda yake ya zo ya samu shi almuktari wanda ya ɗauki- wanda ya karɓi haya Ah, kamar al misali ya karɓi hayar kanti zai sanya kayansa sai kayan sai gobara ta samu kayan suka ƙone ko aka zo aka yi masa sata ga baki ɗaya kayan da zai sa a kantin an sace saboda haka babu kaya da zai sa na haka mai amfanin karɓar kanti to za a warware ijarar ah, shi ya ce ba a warware ijarar saboda wannan مثل أن يكتري حانوتا to gashi ma فيهلك متاعه na'am kamar ya karbi hayar kanti sai kayan da zai sanya a cikin kantin su kone أو يسرق ko kuma a sace su خلافا لأبي حنيفة في المسألتين sabani ga Abu Hanifa fil mas'alatain fil mas'alatain a cikin mas'alar farko mutuwar ɗaya daga cikin waɗanda aka kulla a yarjejeniyar haya da su a wajen Abu Hanifa ba ta a, wa- wato tana warware tana warware al-ijara tana warware al'ijara saboda rukun a- a- saboda a, sun zamanto su ne mahallul aqd don haka idan babu su ba za a yi ijarar ba A, kamar yanda shi wahabatu zuhaili yake faɗan wato istidlalin hanafiya shi wahabatu zuhaili da yake hanafi ne da abin da ya danganci mazhabar hanafiya yana isa matuƙa wajen bayyana wato mazhabarsu shine amfanin shi wannan littafin na wahabatu zuhairi alfiqil islami wa adillatuhu na'am yace na'am a illar hanafiya a wajen wannan shine suka ce ita moriyar ijara ba lokaci dai ake kamun ake mallakarta ba a hankali a hankali ake mallakarta kun ka karba hayar gida moriyar gidan da zaka samu rana ne bayan rana ko yau ka ci moriyar yau gobe ka ci ta gobe wa haka za har ta jibi saboda haka idan mutuwa ta zo idan musta'ajir ne kaga masu cinsa gado masu gado ba su mallaki abin batun da bai riga ya mallake shi ba yana samun sa ne yawan ba da yau fatarar da bai zauna ba tun da ku bai mallake shi ba to kaga ba zai yiwu ya zamanto kan cewar an ce sai ya biya kuɗi a kansa ba saboda haka sai suka ce ijarar za ta ruguje haka shi ma almu'ajir bai riga ya gama bayar da wannan abu ballantana ya karbi ujirar saboda haka magadansa su ba su riga sun gama bayarwa ba ballantana su karbi ujira a kai da wannan dalilin suke cewa ba zai yiwu ya zaman tokan cewa in an samu mutuwa akadin ya ci gaba ba shine yake cewa fatakunu inda al-mautul muwarrith ma'duma fala takuna mamlukatan lahu yayin da shi wanda zai bayar da gado a lokacin da ya mutu wannan manfa'ar da ake cewa an gaje ta ba ta nan ga haka batan ba a mallake ta ba ballantana a kulla akadi a kanta wa malam yamlikuhu yastahilu tawrithuhu abinda ko bai mallake shi ba ba zai gadar da shi ba fa yahtaju aqdul ijara litajdid ma al-warith dan haka ba zai yiwu wancan yarjejeniyar da aka yi da shi musta'ajir na farko ya zamanto ya taho ya kai ya zuwa ga magaji ba magaji yana bukatar shi masu magada ya kamata su masu yan kullo ta yarjejeniyar tare da su wato akadin yana yana karewa da mutuwar wanda abin ya shafa hatta yakuna al-aqdu qa'iman ma al-malik ولو مات الوكيل بالعقد لا تبطل الإجارة لأن العقد لم يقع له وإنما هو عاقد ولو ماتت الذئر أو الصبي انقضت الإجارة لأن كل واحد منهما معقود له أما سوكما جمهور سيسكتشي wannan yarjejeniya ta ijara wannan yarjejeniya ta ijara ba ta ɓaci da mutuwar ɗaya daga cikin waɗanda suka kullata domin magadansu za su iya gadanta kamar yadda muka ambata kan cewar kamar yadda ake gadon dukiya hake ake gadon wajibai da haƙoƙi na'am wa in zara bil muftari dari to sai matsalar ta biyu kuma matsala ta biyu kuma shine a idan mutum ya karɓi hayar idan mutum ya karɓi hayar kanti abinda zai sa a cikin kantin ya ƙone to abu hanifa ya ce wannan uzuri ne da za a ɓata ijarar uzuri ne da za a ɓata ijarar saboda ba shi da ikon samu abin da ya karba hayar domin sa bai same shi ba saboda haka ci gaba da rike shi ya zama to zarar a kansa cuta ne to kuma ka'idar shari'a shine ana kawar da cuta to su kuma jumhur suka ce a ba wannan ba zai bata ijaran ba domin dan bai iya sanya kayansa ba zai iya bayar da shi haya ga wani zai iya samun wani wanda yake zai karbe shi haya a ya karbi hayar kantin a domin kamar yanda ake kallon janibin musta'ajir a tsare masa cutuwa to shi ma kuma wancan wanda ya bayar hayar za a duba shi a tsare masa cutuwa watakila ya yi shekara da shekaru ya samu wanda zai karbi kantinsa ba ya samu allah ya kawo masa wannan ya karba sai ya zo ya ce to gashi kuma masifa ta zo ta afka masa ya ce to kai ma ka je ka nemo wani ya karba tunda abin nan din musiba ce ta zo ni ma to ba za ka dora min musibar ba kai ma sai ka je ka nemo wani ya karba na'am
وإن ظهر من مفتر الدار فسوق أو سرقة لم ينفسخ الكراء to idan ya bayyana daga wanda ya karɓi hayar gida yana fasikanci aw sariqa ko kuma sata barawo ne lam yanfasikhil kira wannan a yarjejeniyar haya ba za a warware ta ba ba za ta ɓaci ba walakin sultana ya kufu adha sai dai sarki sai ya hana shi wannan cutar da yake yi ta mutane yana yin abubuwan fasikanci da yake cutar da mai gidan da ya bayar haya da kuma yake cutar da waɗanda suke makwabta to ba zai zo ya ce masa ƙarfi da yaji zai fitar da shi ba wato wannan fasikancin da yake kaga aibi ne akan abin da aka bayar haya akan moriyar to amma ba zai bata contract din ba sai dai sai ya kai shi kara wajen shugaba wajen sarki sarki sai ya hana shi wannan abin da yake yi ko satar ko fasikancin wa in ra'a an yukhrijahu akhrajahu idan shi sarki ya ga kan cewar ya kamata abin da yake in ya ga cewar hukunci shine a fitar da shi daga gidan sai sarki ya fitar da shi to kaga a lokacin nan da karfi da yaji aka fitar da shi a ba a ba daga a a a ba- ba- sai a fitar da shi ba da karfin doka ba shi wanda ya bayar hari ya zama kan cewa ya bata a, ya warware ijarar ba wa ikrahan alayhi
a, wa ikrahan a, a, a, wa ikrahan alaihi ko kuma wa akraha alaihi wa akraha alaihi ya bayar da ita haya a kansa wato ya ba mu wani haya bayan ya fitar da shi Mm. ko kun ce ikrahan alaihi ko a cikin naku Hmm? ikrahan alaihi to in ik- a- amma wa ani a ta'anusar ik- wa akraha an yukhrijahu akhrajahu to wa ikrahan alaihi zai zamanto kan cewar ba za ta yi ma'ana ba na'am A- to ai ya akhrajahu shine til- ya fitar da shi sarki ne ya fitar da shi ikrahan alaihi zai zamanto fudul ne amma wa akraha alaihi ya dauki nauyin wato bayar da ita haya a kansa Mm, akan shi wanda yake almusta'ajir wanda yake ya riga ya karba haya ya riga ya karba haya shi almu'ajir ba za a bata ijarar din ba to sai a karbe ta a kar- in aka fi- in aka kore shi daga gidan sai a bama wani hayar in so kudin hayar sai a bama shi wannan fasiki wanda yake fasikanci eh da aka fitar da shi na'am wa bai'uha ala malikiha in zahara dhalika minhu haka zalika a, idan shi sarki ya ga kan cewar wanda yake yin wannan fasikancin mai gidan ne ba dan haya ba to sai ya sayar da wannan gidan akan shi wanda yake mamallakinta ya sayar idan wannan fasikancin ya bayyana daga gare shi wa yu'aqibahu kuma ya masa uquba akan wannan wato ya sayar ya bashi kudin yace tunda ka de- tunda ba za ka a daina barna ba to an sayar maka gidan a ka je ka san inda za ka yi da kudin amma gida an kwace an sayar da shi wannan don saboda a tsare al'umma daga barna kamar ya mayar da gida ba Uh, ya mayar da gidansa ya zamanto gidan rawa kuma ya hana shi bai hannu ba to sai ya a- sai ya sayar da gidan mm, a yi a- a a sayar da gidan domin a fitar da shi kamar yadda lokacin gwamnatin malam ibrahim shekaru an yi ta yin wannan irin su El- sinimar eldorado aka ce a sayar da ita a mayar da ita asibiti marhaba ma aka ce a sayar da ita a mayar da ita menene ko can aka ce za a mayar da gidan zakka ne da aka ce in an sayar da ita to duk yana daga cikin wannan kun ga yana daga cikin siyasatu shar'iyya wanda yake malamai sun sun rinka fatawa akan irin wannan na'am to wannan ita ce matsalar farko shine faskhul kira wal ijara Ah, saboda ah, ah, ah, ita ijara yarjejeniya ce da take lizimta kuma an yi haka eh, kamar tunda babinta kamar ciniki ne idan ba a mayar da shi akdun lazim ba zai zamanto mutane ba su da tabbas a cikin abin da suka kulla na mu'amalolinsu Mm, to kamar yadda ciniki yake lizimta daga zarar an kulla shi haka zalika a ijara take lizimta daga zarar an kulla ta allahumma illa abin da yake na khiyarul majlis shi ma yana tabbata gare ta a wajen waɗanda suka ce akwai khiyarul majlis ma'ana in dai kuna zaune a cikin majalisin na yarjejeniyar kafin a tashi za a iya warwarewa za a iya canza sharuɗa za kuma a iya fasawa ga baki ɗaya na'am
المسألة الثانية almasalatu thaniya matsala ta biyu يجوز بيع بيع الربا- بيع الربا والأرض المكترات a- ya halatta a sayar da gidaje da kuma ƙasa waɗanda aka riga aka bayar da su haya خلافا للشافعي khilafan lishafi'i al'imamu shafi'i ya saba akan wannan ya ce ba za a iya ba saboda a lokacin nan wanda aka in ka tashi sayarwa ka mallaki raƙaba amma baka mallaki manfa'a ba don haka don me za ka sayar tunda baka mallaki manfa'a ba idan ka sayar ka sayar da abin da baka da cikakken mulki a kansa to amma aljumhur akan cewa za ka iya illa cewar a wannan ba zai bata wannan yarjejeniyar hayar da aka yi ba ka riga ka ba da gidanka haya sai kai niyyar kan cewa za ka sayar to za ka sayar da shi ba tare da sai ka gaya ma shi dan hayar kan cewa za ka sayar da gidan ba shi da ya riga ya biya kudin haya don haka dole yana cikin gida na'am wala yanfasikhul kira wala yanfasihul kira yarjejeniyar ba ta ɓaci ba a warware ta ba a soke ta saboda wannan a sayar da gidan da aka yi wa yakunul kira wa yakunu wajibul kira'i fi baqiyati muddatil kira'i lil ba'i' sai ya zamanto kan cewar a a wannan kudin hayar a cikin abin da ya saura na mudda alkira na muddar hayar lilba'i ga wanda ya sayar ne inda dama ya riga ya karba ولا يجوز أن يشترطه المشتري baya halatta ga shi almushtari ya kafa wannan ya zamanto sharadi wato ya ce abin da ya saura na kudin hayar to ni kuma ni zaka biya
لأنه يقول إلى الربا domin wannan ya koma zai mayar da shi ya zuwa ga cinikin riba إلا إن كان البيع بعرض sai dai idan cinikin an yi shi da dukiya ne eh, an yi shi da wato al'arab shine abin da yake ba kuɗi ba an yi shi da wa- da- da da urulla wato abin da yake ba kuɗi ba kamar an yi shi da kaya ko da a, a- a- a mashin ko equipment ko makamancin wannan to a lokacin nan ba zai zamanto riba ba ta yaya zai zamanto riba idan a shi wanda ya saya ya sharɗanta cewar ya sai gidan to gida ne alal misali miliyan goma an riga a, akwai ɗan haya a ciki ya karɓi haya yana biyan kwata miliyan duk shekara saboda haka sai ya riga ya karɓi kuɗin hayan sai shi mai gida sai ya sayar da gida ga wani da ya sayar da gida ga wani ya saya sai ya ce to kudin hayar da ya saura na wannan shekarar kwata miliyan da yake farkon shekara ne na wani ni za ka bama to wannan ya sai suka ce ya zama to riba ya aka yi zama to riba ya ulu ilar riba na'am wato mutum ne kana da kana da gida Mm. kai ma balaraba kana da gida Eh, malam usman ya karbi haya a wajenka na gidan zai a a gidan miliyan a, ka- ka- ka- kana son ka sayar da shi ba gaya wa malam usman ba sai kawai ka je ka sayar ma da alhaji ibrahim gida miliyan goma alhaji ibrahim da ya sai gida sai ya bayyana kan cewar ba zai iya shiga gida ba saboda akwai dan haya da haƙƙinsa akan manfa'ar ta riga shi nasa haƙƙin akan manfa'ar ko ba haka ba tunda yana da contract Mm. to sai ya ce a, to wannan kudin da ya riga ya biya tunda a lokacin kai ka mallaki da raƙaba da manfa'a ka ba shi haya wannan kudin naka ne tunda a lokacin kai ka mallaka to saboda haka idan ka sayar hatta wannan kudin na hayar naka ne to sai alhaji ibrahim sai ya ce a'a na ji zan saya amma da sharaɗin kudin hayar da aka baka ka bani ya ci gaba da zama a cikin wannan gidan to sai suka ce wai wannan ya ulu ilar riba zai koma ya zuwa ga cin riba ne ta yaya aka yi zai koma ya zuwa ga cin riba na'am shi almushtari almushtari wanda ya sai gidan alhaji ibrahim da ya sai gidan alhaji ibrahim baka cin riba ba na'am shine ai ta wace fuska ta wace fuska za ta zamanto ya ulu ilar riba Hmm? ko ba a mai suka ce li'annahu ya ulu ilar riba illa in kana albay'u bi ardin bi arad
وإن لم يعلم المشتري أن الأرض مشتراه a ai bari sai an warware wannan matsalar tukuna Hmm? na'am ana adam eh hakkin bayar da haya yana yana alaƙa da mallaki hmm.
idan ka sanar da mallakin ba ka da haƙƙin ma karɓar haya a cikin baka da ya zama ya baka da hakin karban haya ka riga ka lokacin da ka lokacin da ka bayar da hayar kana da mallakar gidan ko baka da shi kana da mallakar raqaba da manfa'a a dauka a dauka cewar ka ba shi haya a na shekara daya bayan yayi wata shida sai ka zo zaka sayar da gidan to yanzu sai a ce to bawan Allah tunda za sayar da gidan dole sai ka fita ga sauran kudin hayarka bayan kuma an yi akadi lazim lizimtacce to shi ne suke cewa ai ba za a bata ba saboda wannan cinikin to kuma kai lokacin kai lokacin da ka bashi hayar ai ka mallaki gidan kana da milki ni da abin nan da zan ke tunani a eh shi ne sa daga ran da ka sarayar da mallaka eh, ko kuwa wannan haƙƙi na kuɗin haya wa naka wani sai kuma kuɗin ne wannan haƙi na moriyar wannan haƙin na mo- na moriyar ya zama to ba naka bane tunda ka riga ka- tunda baka mallake shi ba abin zai koma wajen wancan to amma inda haka ne ai ba za su ce wala yajuzu an yashtari tahul mushtari ba yanzu na'am eh ya sayar har da manfa amma manfa'ar ba tasa bace lokacin da ya sayar manfa'ar ba tasa bace ta wanda yake karban haya ne na'am yanzu na zuwa bai halatta ka sayar da abu kai istithna'in manfa'a ba jabir ba ya sai da raƙuminsa ba ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sharaɗin zan ci gaba da hawansa har madina Hmm? ya sayar amma ya togace manfa'ar ya ce hanyar tana da- zuwa wani lokaci idan man fa ta wanda ya sayar shi yake tunda ya riga ya sayar da gida Hmm, shi wancan zai kara zai kara sa wata shi na'am amma kuma man fa tana hannun shi wanda na'am idan wani abin zai faru da gidan kuma fa wanda yake gidan haya kusa wata shi da ya tashi amma shi wannan wanda ya sayar shi ke wurin man fa Mm.
din wanda yake cikin gida kafin tashi sai ya bata gidan ko kuma ya jin wani abin zai faru da ya sami da zai samu na kasu Hmm.
bai gama wani ba idan wa zai yi wannan asara shi alba'i wanda ya sayar tunda shine aya alharaj bid daman alharaj bid daman ba mushtari ba ai shi yasa suka ce baqiyatul mudda yana gaba alba'i saboda haka idan wani abu ya sami gidan idan wani abu ya sami gidan yanda yake ba zai yi amfani da shi ba tunda yayi ist- kamar yayi istithna'in manfa'an ne yace wannan manfa'ar tasa ce saboda haka wannan manfa'ar duk abin da ya rataye da ita yana kansa don haka ya halatta a gare shi ya ci moriyarta ya ci wannan kira'in wannan wannan kudin hayar dan aka yi ci shi saboda haka tu- kowa ya ci ladan kuduru sai ya masa aski tun da ya samu wannan ladan kuwa to dole in wani abu ya sami ita wannan manfa'a sai ya gyara ta Mm. amma shi almushtari ba zai iya sharɗanta ta ba ya ce ta zamanto tasa domin in ya sharɗanta ta wannan ya ce ya ulu ilar riba ta yaya ya ko ya ulu ilar riba na'am ina ganin zai zama riba tunda an riga an kulle ciki uh, ko akwai jinkiri na wata shida da ya shiga wannan jinkirin idan ya ce dole sai an kara mishi na rubuta
sai an ƙara a ba wai ƙara masa o o o aka ƙara masa wai a kuɗin wannan kuɗin da ya ce a ƙara masa eh an bashi eh saboda jinkiri ne a yi a ba saboda wani jinkiri aka kashar wata shida ne o jinkirin da aka ce ba zai mal- ba zai shiga gidan ba eh sai ba ba zai samu manfa'ar ba sai bayan wata shida to wannan ya zama bashi kenan a ba bashi ba idan ya ce sai an bashi Mm.
shi ne ya zama ruwa a gare shi saboda an samu wannan jinkiri saboda ya dan biya da
ina ya dambe da
ya sai gida ya sai gida ya sai gida ya sai gida ba- bayan bayan da ya sai gida sai aka ba shi kuɗi ya shigo hannunsa amma kuma shi wanda yake wanda ya sai gida a hannunsa ba shi da mulki akan gidan ba shi da mulkin gidan ma'ana wanda ya sai shi kuɗi sun shigo hannunsa amma kuma wanda ya sai gidan shi ba shi da mulkin gidan so akwai jinkiri a yana da mulkin gidan ba shi da ne mulkin manfa'ar ba shi da mulkin manfa'a eh wanda ita ce kulliya a ba ita ce kulliya ba rakaba ita ce rakaba ita ce komai Mm. na'am mala ismail na'am shi ya sai gida eh to ya ba da kuɗi mm.
yanzu ya rage shi gidan tun da bai bai karfi abin da ba ba a ɗin ba tashi ba shi Mm.
to ya zama to kenan kamar ba shi ke da shi ne gidan ahsant ya zamanto salafun jar in ya karbi wannan kuɗin ya zamanto salafun jarra nafa'a ya zamanto salafun jarra nafa'a wannan kuɗin da ya bashi bi manzilati salaf tunda bai riga ya samu mulkin gidan da rakabatan da manfa'atan ga baki ɗaya ba saboda wannan kuɗin a matsayin bashi yake kamar ya zama to bashi ne da da haka ba su ce bashi ba su ce riba ba cewa suka ya ulu ilar riba zai koma ya zuwa ga riba tunda yana taraddudi tsakanin as-salafiyya wa thamaniya da ya bashi wannan kuɗin to janibin tunda akwai wannan janibin bai halatta ya zamanto kan cewar ya ƙara wani amfani akan abin da ya riga ya biya bi ayi haƙƙin zai ci wannan ƙarin kuɗi tunda abin da ya biya abin da ya bayar shine kimar gidan kimar gidan kenan shine abin da ya bayar don haka duk abin da ya zo masa ƙari akan wannan ya zamanto cewar a wannan nau'i ne na riba don wannan gidan da ya bayar da yake bai samu mulki cikakke a lokacin ba ya zama to bi manzilat salaf jarra na fa'a bashi wanda yake ya kawo masa amfani na'am idan yarjejeniya suka yi ba tun daga agreement din cinikin gidan eh, idan sun yi yarjejeniya based on that in s- shine ai a cikin yarjejeniyar wannan sharadi ne batil ba zai sharɗanta cewa da sharadin na a- da sharadin cewar kudin hayar da yayi saura nawa ne ba naka bane ba zai sharɗanta wannan ba amma yarjejeniya an yi yarjejeniya cewa yana cikin haya shekara daya Mm.
za a dawo ma da kudin haya shekara daya kuma iya da ya saya a haka ya karɓi kudin hayarsa bai cire ba ba
banga ya a wanda ya- kamar zan sai gida yanzu Mm.
kamar yadda ake a yanzu mm, sai da ɗan haya a ciki mm, saboda haka kuma na ga ina son gidan zan saya mm, amma already dan haya ya riga ya biya kudin hayarsa mm, shekara daya mm.
tunda kusan abin da ake yi a yanzu ma ko lauyoyi ma suna yi idan kana biyan kudin haya ne
ku tsaya mu saurara mu ji idan kana biyan kudin haya shekara ɗaya eh to agreement din ka ne notice din ka ne zama shekara ɗaya ne kusan haka yake a wurin lauyoyi idan shekara ɗaya nake biyan kudin haya to notice dina shekara ɗaya ne idan kana biyan shekara ɗaya wata shida ne notice din ka.
eh to kuma mutumin da ya zage kawai mutum sai bukatar da shi ya sai da gidansa mm.
sai kuma wanda zai saya ya yana so kuma dama da dan haya ce to kaga idan an yi cinikin gidan an yi yarjejeniyar cewa wancan wata shida ko shekara daya da dan haya zai yi za a dawo maka da kudin kaiwa in aka dawo maka da kudin bayan ka biya kudin gida baka cire ba
in ba shi aka wanda ya sa shi ne kudin hayar da shi kai da ka sai gidan ne sai oho gidan a- a- kai mai sayan gidan mai sayan a dawo maka da kudin hayar da aka to ai shine ake faɗa kan cewa ita ce riba sai a an yi yarjejeniyar cewa eh ba- bai halatta ka sanya wannan sharadi ba don wannan sharadi zai mai da shi zuwa ga riba a yarjejeniyar ba za a yi wannan ba ba za a yi ba amma yanzu ba a cikin to ba za a yi ba na'am prof na'am na'am a saurara a saurara na'am prof malaman ne kabiru ne mm
ni kabiru ne a wannan mm muna da hanya da muke yi mm akwai lokal hanya da muke bi akwai kuma na tsohon barista mm da ake bi lokal hanya da muke bi malam mutum yana da gidansa mm muna da lokal abin nan lalai dillalai dama idan za a sayar da gidan abin da ake yi shi mm ne shi dan haya za a gaya mai cewa za a sayar da gidan mm to tun da abu lokal ne an gaya mai wannan kama an bashi notice mm idan ƙarshen shekara ta zo zai fita mm dama yanzu ya fara neman gida mm wannan haka ake lokal mm mm to amma mishkilar da take ciki mm ita ce cewa in za a sayar da gida mm shi ana kuntata ma shi mai haya mm dan za a ta zuwa ce da Allah mata su ja jiki mm wannan ita ce ita ce abu shi ne terminology Mm.
da Allah ce wa mata su ja jiki mm to rana ɗaya sai a zo su uku mm ana wannan gida mm to kaga wannan malam yana ga an shiga haƙin shi Mm.
mai haya mm lokali da haka ake yi.
mm Duk wanda- wannan aibi ne da zai iya neman aiki ne Mm. to amma amma aibi aibi gaskiya ne samun aibi yana wajabta neman a warware Mm. to amma abinda ake kaddarawa shine kan cewa bai nema a warware ba zai ci gaba da zama tare da wannan aibin eh to ai malam saboda shi yana cikin darura Mm.
maganar da ake yau saboda shi a lokacin da zai yi eh a shi shi dan haya shi fa ba ruwansa shi ba tsaraf ne akan wannan ba tunda ba shi da iko ya hana a sayar da gida Eh, ai malam to shi darurar da ake samar Mm.
cewa malam wani lokaci ku so daya ai a rana ɗaya sai mutane su zuwa to ai inda za a wajabta masa warware ijarar watakila shi zai fi cutuwa kafin ya samu wani gidan eh shi din ya ja shi zai fi cutuwa don haka in kuma aka ce ma shi mai gida ba shi da haƙƙin ya sayar da shi saboda ya riga ya bayar da shi haya shi ma an kuntata masa akan abin da yake da mulki ta da mulki a kansa dan ya sayar da moriya ba za a hana shi ai dan ya dan ya dan ya bayar da moriya haya ba za a hana shi ya sayar da raqaba din ba Don- eh kuma idan an sanar da shi dan haya za a sayar da ya mallaki moriya ne wannan ba zai hana ya zamanto shi wanda ya saya ya zo ya zamanto sabon mai bada haya ba zai zamanto sabon mai bada haya
wala kuma in- in yawan wanda za a sayi gida tana haya
shine yanzu shine yanzu abinda abinda zamu dauka kenan anan karanta ba a a a a jamza wa in lam ya'lamil mushtari wa illan afwan yace in ka- illa in ka illa in kana al-bai'i bi ard bi arab idan ya zamanto cinikin da urud tij- da da ard ne da abin da yake ba kudi ba to shi wannan babu laifi zai iya sharɗanta kan cewar a ƙara masa a- a wannan kudin hayar a bashi domin bai zamanto kan cewar ya a, bai zamanto kan cewa bashi bane ya zamanto kan cewa kamar shi a wannan ciniki ne ya sake kullawa tare da a tare da shi alba'i Mm, kamar ciniki ne ya sake kullawa tare da shi wanda yake sayar
misalin misalin wanda aka zama kamar a ce albai uku arab kamar a ce ya sayar da ya sayar da gidan da mota zamani mota eh a ce wannan gida ya yi cinikin gidan za a bashi mota to kaga mota ba kudi ba ce ba ribawiya ba ce saboda haka wannan motar ida- idan daga baya sharɗinta kan cewar a yi masa ƙari a kan wannan sai ya zamanto tamkar abin da ya sayar da na- a- a tamkar kudin gidan ya zamanto da motar ne tare da kuma shi wannan kudin hayar wanda yake a bayar sai zamanto duk gaba ɗaya sun zamanto saman na'am وإن لم يعلم المشتري أن الأرض مفتراه idan kuma shi almushtari bai san cewar filin wa cewa kasar da aka saya ba an riga an ba da zai saya ba wato an riga an bayar da ita haya فذلك عيب له القيام به to wannan ya zamanto aibi zai iya neman a biya shi arsh a biya shi wato damages akan aibin da aka boye masa idan sai bayan an yi ciniki sai ya bayyana gare shi kan cewa ashe ma da aka yi ciniki ba zai iya amfani da manfa'ar gidan ba saboda an riga an bayar da ita haya to an boye masa aibi to a lokacin nan zai iya cewar a to ina da haƙƙi ina da khiyarul aib ya ake khiyarul aib da muka karanta khiyar kun tuna yadda ake khiyarul aib idan akwai aibi na'am Eh, sai su faɗa abin da ya kamata a biya shi to wato amma ba haka ba haka dai su fuka hau suke mu'amala da khiyarul aib ba na'am a shi wanda aka magana kamar misali an ɗauki yan haya a mota da wanda da kila idan kudin hayan da suka biya duk da yayi amma idan aka biya su na kan kuɗin ba da shi an ɗauki
idan akan dubu ɗaya ɗaya su kamar misali wani mai wani an ɗauki mutane a mota an koya wani aiki wani abu da ba ta ba mm, suka tashi ya kasance abin da zai mai da wannan kuɗaɗen in za a mai da mai da in zai biya abin da kan zuwa wani in shi sai zai biya kudin aikin da aka ɗauki mm. Mm. to ka dai kusa amma ba shi ne ba wato za a ce za a ce ne wannan gidan inda babu 'yan haya aka tashi sayar da shi nawa ne sai a ce wannan inda babu 'yan haya a cikinsa aka tashi sayar da shi miliyan goma ne to idan da akwai 'yan haya a ciki wani ya tashi zai saya ya san da 'yan haya nawa zai biya tunda ya san ba zai amfani da shi ba na tsawon shekara ɗaya nawa zai biya ta ce ai gida kamar wannan idan aka ce za a sayar da shi da 'yan haya a ciki ai ba zai fi miliyan tara ba to sai a ce miliyan tara saboda haka meye nisbar abinda aka kara masa a cikin miliyan abinda ya ragu yayin da aibi ya zo miliyan daya miliyan daya a cikin goma ya zamanto ashara filmi a kenan ko 10% to sai a zo a ga shi wannan wanda ya sai gida tare da aka ɓoye masa aibi ya biya nawa ya biya a ɗauka kan cewa ya biya miliyan takwas to sai a rage masa 10% a maimakon wannan aibin sai ya zamanto ya biya a miliyan bakwai da dubu ɗari biyu an rage masa dubu tamanin kenan an rage masa a rage masa 10% shine arshil aib wannan ta haka ake yi duk inda aibi yake za a kaddara sil'ar a sayar da ita kudinta idan salima ce ba ta da aibi ya yake sannan kudinta idan akwai aibi ya yake to sannan sai a ga nisba abinda a cikin kasan kudin nata abinda ya rage sanadiyar aibin to shine za a rage wannan nisbar a cikin ainihin abin da ya biya ba za a ce masa cewa bayan an yi ciniki da shi akan miliyan takwas a ce to ai wannan masana sun ce kamata yi ya zamanto miliyan tara saboda haka kai miliyan takwas din ma da ka biya ai an maka araha saboda haka kaje babu komai don me zaka zo ka ce zaka tsaya alkiyamu bil aib ba zai ba in aka yi haka an cuce shi ai ba a ce masa dole sai ya saya akan abin da wato a masana suka ce haka ake sayarwa ba tunda kasuwa ce na'am
المسألة الثالثة mas'ala ta uku من اكترى عرضا أو دابة لم يضمنها إلا بالتعدي to duk wanda ya karbi hayar aradan wani abin amfani wanda yake ba gida ba auda batan shine kamar wato kamar ya karbi a- a injin nika alal misali ko ya karbi hayar kwamfuta eh, au dabatan ko abin hawa lam yadmanha to ba zai yi lamuninta ba illa bi ta'addi sai da wato al'i'tida sai da wuce sai da ƙetare iyaka al'i'tida shine yayi abinda wato ya aje abu ba a mahallinsa ba yayi abinda ba a bashi izini a kai ba ta fuskar sharadi ko ta fuskar al'ada ya warware sharadin da aka yi tare da shi ko yayi sake wajen yayi sakaci wajen tsare ta shine al'i'tida to wannan yana nuna mana kan cewar shi almuktari wanda ya karba hayar abu hannunsa akan abin da ya karba hannun amana ne domin duk inda aka ce ba mutum ba zai yi lamunin abu ba me la yadman shine ma'ana idan ta salwanta ba za a ce sai ya biya ba
أن يده يد أمان li'anna yadahu yadu amana domin hannunsa akan wannan abin da ya karba na haya hannun aminci ne dan inda ba dan amini amini bane ba za ka je ka bashi motar ka haya ba ka ce ya karbi motar haya- mota haya kwana bakwai Hmm? ba za ka yi masa haka ba yanzu kaga mu nan da yake amincin yayi karanci da babu doka ai kaga babu ka haya in ma akwai ka haya dole sai da direba ya kai ka duk inda zai je ya dawo da kai amma ba za a danka maka mota a ce ka je inda kake so baka gama ka dawo da ita Mm, sai a je a kwankwance ta a ce- da spare part ɗinta duk a kai ta Nijar gabaki da ka nemi Eh, amma kaga sauran kasashe da yake sa da karfin doka su za a iya yin wannan to me me ah, wanda yake karbar haya hannunsa hannun amana ne hannunsa ثانيا bi khilafi sani to zamu zo akan asani na'am sabanin wanda yake aka dauke shi hayar yayi aiki na sana'anta wani abu فإنه يضمن ما غاب عليه to shi zai yi lamunin abin da yake abin da yake wato aka kyale shi da shi a boye yaje yake yi a cikin gida bai zo ya bayyana shi ba a bayyane في إذا كان قد نسب نفسه للناس amma da sharaɗi na biyu shine kan cewa idan ya sanya ka- idan ya kafa kansa domin wannan hidimar ga kowa da kowa ya buɗe kanti ake kawo masa wannan sana'ar وسنستوفي ذلك في تضمين الصانع za mu cika bayani akan wannan a babu zaman wajen sanya haƙƙin zaman akan mai sana'a wato Allah shi a- akwai mutane waɗanda suke shari'a ta dubi hannunsu akan abin da aka ba su hannun amana saboda haka idan wani abu ya salwanta na abin da hannunsu yake a kansa hannun amana ba za a ce sai sun biya ba illa bi ta'addi sai idan akwai sake ko kuma akwai wuce a- a- akwai kauce ma sharaɗi mm, ko rashin kula wanda yake shine zai sanya shi a zaman to kan haƙƙin a- a- a haƙƙin waye ya tabbatar da kan cewa an yi sake yanzu kamar mutum ka ba da mota ka ba wa mutum hayar mota sai ya- ko kuma ka ba ma mutum hayar kwamfuta sai ya zo ya ce an sace kwamfuta ba za ka ce a biya ka kwamfutar ka ba saboda ai baka ba shi kwamfutar ba sai dan shi amintacce ne sai ka sai idan akwai ta'addanci daga gare shi to waye zai tabbatar yayi sake na'am na'am wa na'am shi mai abin almukri wanda ya bada hayar haƙƙinsa ne ya tabbatar shi ne zai tabbatar shi zai kawo shaida sai ya kawo shaida akan cewa ya yi sake ya kawo mutane su ce mu fa mun gan shi fa in fa zai fita fa kwamfutan nan ofis ɗin a buɗe haka zai fita ya kyale ta ya kawo shaidu akan haka in suka yi shaida to a lokacin nan sai a ce to kai tunda ya tabbata kan cewa ka- ka yi sake wannan sake naka yana daga cikin ta'addanci tabman sai ka biya amma ba za a ce masa ka zo ka tabbatar cewa ba kai sake ba ko kuma ka rantse ka rantse da la ilaha illallah cewa ba kai sake ba ba za a sa masa wannan ba na'am in statement ɗinsa ne eh ya zo yana baka yadda aka yi taɓata mm.
sai ka gano da akwai sakaci sai ka ga- sai ka gano akwai sakaci to shi ma wannan maganarsa da maganar ka ce dole sai ka tabbatar ba wai daga statement ɗinsa za ka ce ba sai ka kawo abin da zai tabbatar ya gamsar da alkali kan cewa ya yi sakaci tunda shi abu na'am maganarsa ba shi da ba shi maganarsa ba shaida ba ce za ka yi amfani da maganarsa ba sai dai in ya- in ya yi ikirari ikirarin da ke ba a in yayi ikirari kan cewa shi ya sake to ai shi kenan amma a cikin bayanin nasa ai ba ikirari bane wannan shi bai yadda cewa sake yayi ba wataƙila a cikin iya rubuta ibaran ne bai iya ba lauya ya same shi ya nuna masa ya rikita masa tunani har daga baya a ce masa to ka gani yanzu ka yadda ka yi sake ya ce eh to na yadda na yi sake haka kuke kusa shi a kwana ko ya nuna ma- ya nuna masa hanya wato sab- duk wani wanda yake duk wani wanda yake asali ko al'ada tana shaida a gare shi to ba a bukatar ya kawo shaida saboda asali yana tare da shi shi wanda yake an ba shi hayar abu asali yana shaida a gare shi kan cewa shi amintacce ne saboda haka magana sa karɓaɓɓa ce ba sai ya kawo shaida ba ba za a ce ka kawo shaida cewa ba ka yi sake ba za a ɗauke shi akan bai yi ba wanda duk zai yi masa da'awar cewa ya yi sake to shine maganarsa ta saba asali duk wanda maganarsa ta saba asali ko al'ada shi za a ce ya kawo shaida An? menene suka ce almudda'i man qawluhu mujarradu min aslin menene bi sidqin yashhadu wal mudda'a ali- a- a- a- almudda'i man qawluhu mujarradu min aslin aw urfin bi sidqin yashhadu wanda yake mai da'awa shine wanda maganarsa ba ta da wani asali da ya mata shaida ko wata al'ada da ta yi mata shaida kamar haka kawai mutum yana cikin tafiya malam sale yana cikin tafiya ka zo ka ce wannan hular ta kama sale hula ta ce wani asali ne zai tabbatar kaga hula a kaina bisa al'ada ta ya za a yi mutum yana sanye da hula ka zo ka ce ta ka ce to in za a ce wa malam sale a ce kai ka je ka tabbatar cewa hular ba ta saba ce an taɓa alƙalanci a haka ni da na faɗa na ce hulata ce sai a ce to kawo shaida domin ni ne mudda'i tunda babu wani asali ko al'adar da take shaida a gare ni to haka zalika almusta'ajir hannunsa akan abin da ya karba hannun amana ne an amince masa shi yasa aka bashi amma kaga wanda yake aka bashi kayan aro wanda aka bashi kayan aro to shi sun yi sabani kayan aro waɗansu na gani kan cewa wannan yadman saboda aro ne ba a ba ajiya ba ba amana ba don haka hannunsa a kai hannun daman ne saboda ka in ya bata sai ya biya saɓanin a kayan ajiya da kayan da aka bama wanda aka karɓa haya da amanar da aka bama wakili da jingina da aka bayar da ita ga wanda aka bashi jingina duk waɗannan hannunsu hannun amana ne ba za su yi lamunin wani abu daga cikin wannan ba illa bi ta'addi na'am na'am na aro shi a asahe na aro illa inda hanafiya a hannun wanda ya karbi kayan aro hannunsa hannun zaman ne ba amana ba ce inda taimaka masa aka yi saurakatin da an taimaka masa idan ya je ya salwantar da ita to shi zai dauki lamuni a kai
kuma wanda suka yi musharaka misali ana tura shi kasar waje ya kawo kaya to kawai kuma sai ya zo ya ce kayan nan sun lalace a hanya a nan aka buga lamu wane ne zai yi kamar motis kamar kasuwa ce ni haka sun hada kasuwanci su biyu wanda ya zuba kudi shi ma ya ba da rabi ya ba da rabi sai ake kasuwanci da aka kayan sai ce an yi a hanya sun lalace dan an kawo kes gaban koci ruwa na wane ne ke da hakkin da zai tabbatar da tunda shi ya ce sun lalace
su sauran in suna so su nuna kan cewa akwai sake a kansa sai sun kawo shaida amma wanda yake almudharib mai irin wannan wanda aka haɗu yake gudanar da ciniki shi ma amini ne ba zai yi lamuni ba illa bi ta'addi almudharib shi ma yaduhu yadu amana shi yasa suke ce ma ita ita yarjejeniyar mudaraba suke kiranta wato uqudul amana ta daga cikin uqudul amana yarjejeniya ce trust contract haka suke kiran kansu na'am to don haka wannan ga wanda yake aka bashi haya kenan yace yace bi khilafi sani sabanin wanda aka bashi wato aka ɗauke shi haya aka ɗauke shi aiki ya sana'anta wani abu kamar tela idan ka ba ma tela kayanka to fa innahu yadmanu ma gaba alaihi to abin da yake ya buya ya je ya yi aiki a kansa ba a gaban wanda ya bayar ba ba a gaban wanda ya bayar ba kuma sharaɗi na biyu idan ya kafa kansa ga wannan aikin wato ya zamanto kowa yana iya kawo masa kayansa to idan haka yake dole hannun to a lokacin nan hannunsa hannun zaman ne ba hannun amana ba saboda tsare dukiyar mutane saboda tsare dukiyar mutane wato al'asul shine kan cewar idan ka kai ka ɗauki kayanka ka kai wajen tela ya ɗinka maka sai tela ya zo ya ce an shiga kanti an sace dukkan kayan da suke ciki al'asul ba zai biya ba saboda shi amintacce ne sai dai idan ka tabbatar da ta'addanci da in ka tabbatar da sake daga wajensa amma in babu sake tunda shi amini ne tunda ka ɗauke shi aiki asali ijara wato yarjejeniya ce ta amana ba zai biya ba to amma sai aka fitar daga cikin wannan asalin aka fita daga cikin wannan asalin saboda tsare dukiyoyin mutane domin kamar yadda malik ya ce ya ce irin waɗannan waɗanda suka zo suka sanya kansu suna karɓan kayan mutane daga wajen kowa ya ce haɗama ta sanya su sai su ta karɓan har abin da ya fi ƙarfin su kiyaye shi to tun da ku haka ne a sanya musu zaman cewa duk abin da ya salwanta sai sun biya ba sai an nuna kan cewar ba sai an sa maka nauyin ka zo ka tabbatar sun yi sake ba domin a tsare dukiyar mutane wani ɗaya daga cikin tasarrufi da aka yi aka fita daga cikin asali domin almaslahar al'amma domin maslahar tsare dukiyar al'umma kuma imam malik suka karfafa wannan da fatawar ali ibn abi talib radiyallahu anhu shi ma ya yi fatawa akan tazmini sunna wato masu kafa kansu domin wata hidima da suke yi ta al'umma to ana sanya musu abdaman akan abin da aka basu da sharaɗi biyu sharaɗi da sharaɗi ɗaya sharaɗin kan cewar abin da suke yi ɗin abin da yake za a iya ɓoyewa ne ba a gaban wanda ya bayar suke yi ba kamar kaya amma idan da kamar a ce kamar kaje ka kai mace ta je ta kai gwal ɗinta wajen gursumeti ya gyara mata ta tsaya a gabansa tana nan ana kokarin a gyara sai barayi suka zo suka sace to kaga nan ba zai yi zaman ba tunda a gabansa ne ba abu ne wanda yake a boye ba amma ta ce ga wannan da Allah ka gyara mu sai ta tafi ta je za ta yi wani a ta shiga waɗansu kantinan kafin ta dawo sai ce ai kina fita barayi suka zo suka sace kuma aka rasa wanda za a sace sai naki to a nan wajen haƙƙinta ne ta nuna ta kawo abin da zai nuna kan cewa ya yi sake domin ya zamanto ya yi lamunin a domin a tun da abin idan ya faɗa ba za a yi da maganarsa ba a nan wajen tun da abu ne wanda yake ba a yi a gabanta ba saboda haka hannunsa ya zamanto hannun baman dole shi zai lamunin abin domin a tsare dukiyar mutane na'am shi zai kawo a ai babu zancen ai babu zancen shi sai babu a lokacin shi ne zai kawo hujja babu shi a lokacin ma ai ba bukatar hujja yadman kawai shi zai yi zaman ai yanda ake nema ya kawo hujja shine inda za a sanya masa inda za a hana shi zaman din in yace babu ta'addanci ai afwan idan wanda yake so a bashi zaman a yayin da yake zamantowa shi amini ne shi zai kawo hujja akan cewa yayi sake amma yayin da ya zamanto an sanya hannunsa akan abin hannun lamuni ne ba zancen ya kubutar da kansa abinda zai kubutar da shi kawai ya kawo musu a kayansu shine kawai zai kubutar da shi to wannan shine tazminus sunna wanda na'am alaikum salam na'am eh duk sai shiga cikin wannan makanike wanda yake ya bude ofis ba wanda yake makanike ne a cikin makanike ne wanda yake ba shi da ofis ba ka san shi kawai ya iya gyaran mota sai kai masa waya ya zo ya gyara maka mota to wannan amini ne wannan amini ne amma wanda yake ya bude kanti yana karban aikin kowa da kowa kuma ka bashi abinka kuma ya zamanto abin kafa ku gabarin ganinsa to yayin da kai yayin da ya zamanto ya cika waɗannan sharuɗa guda biyu to hannunsa akan wannan abin naka hannun zaman ne na'am misali kenan kamar shi wani fela na'am da aka ba shi kaya eh
sai alkuri ce bayan kuna kwaro aka mm bayan kwaro kun aka sai ce a mata mm mm to a bayanansa zai bayar sai ba da sai mm
cewa ga dalilin da ya sa ga shi na yi kaza na yi kaza dalilin da ya mata mm to wannan bai bude kofar bincike ba da kan cewa shi wanda ya ka kayan masu yaron tabbatar da sarkin sa wasu na Ah.
sa sai bude kudi a bincika a gani eh haka ne ai shi tela baka bukatar ka tabbatar da sakacinsa inda ka bashi kaya ka tafi ka bar shi kuma tela ne da yake da kanti hannunsa hannun baman ne saboda haka daga zarar ya ce babu kaya sai ya sai ya biya
ko da akwai tabbacin cewa ba su kaci ba ko da akwai hannunsa hannun hannun baman ne dan a tsara dukiyar mutane za ka muka a sabanin wata shara ke Mm.
wata shara kuma za a bude ya bude hanyar bincike Mm.
za a kawo masu Mm.
bincike abin da ya faɗa da haka ne mm
sannan wani haka ne sai amfani da wani a matsayin hujja a kansa Mm.
wasu kira su kawo nasu report Mm.
su nuna a cikin hujja a kansa cewa eh ga shi Mm.
wasu cewa ah, akwai sabanin abin da ya faɗa sai a To.
tabbatar da ido a kansa to wannan wannan shari'ar laifi kenan shari'ar laifi ƙwarewa ke ba eh takan bayuwa takan bayuwa ga zuwa laifin ne kamar cin amana ne da a matsayin amana eh to wannan kaga ku ne prosecutors ku za ku yi masa hukunci akan ya ci amana amma shi dai mai kaya a biya shi kayansa tunda hannunsa hannun zaman ne na'am to za mu yi gaba za mu yi gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wato sun